ila yawmiddin amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna lahadi sha uku ga watan jumada sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 da uku ko da uku ko na'am a watan musulunci muna watan turawa muna kuma sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na mai martaba sarkin gumel don ci gaba da karatu a cikin littafin al'arba'unan nawawiya za mu tashi akan hadisi na biyar wanda shine darasi na bakwai a cikin littafin kai tsaye imamin nawawi ya ce alhadithul khamis hadisi na biyar عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا fahuwa raddun wannan shine hadisi na biyar an karɓo daga uwar muminai ummul mu'minin ana yi mata alkunya da ummul mu'minin game da ake wa dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkunya da ummul mu'minin game da alqur'ani ya kira su wa azwajuhu ummahatuhum sannan kuma ana yi mata alkunya ta karan kanta ummi abdullahi ummu abdullahi cikakken sunanta Aisha radiyallahu anha ita ghaniyatun an tarif Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yar gidan Abubakar Siddiq wace ya fi kauna a cikin dukkanin matan duniya a cikin mazaje kuma ya fi kaunar mahaifinta wacce manzon Allah aure ta tun tana shekara shida ta zama amarya tana yi shekara tara kuma Allah madaukakin sarki ya hore mata kaifin fahimta da hazaka da kuma iya gano matsaloli cikin addini tana daga cikin mutanen da suka haddace ko suka aka samu ruwayar hadisi sama da dubu a hannunta tana da hadisi dubu biyu da ɗoriya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne bata wa wasu daga cikin sahabbai gyara ba da yawa za su yi magana kuma za ta gyara su za ta ɗora magana su ga inda take istidraki ba wanda bata wa ba a cikin sahabban manzon Allah manya-manya kaɗan ne bata ci gyaran su ba Allah hure mata ilimi da fahimtar addini matsawa da gaske so ita ce take wannan riwayar hadisin Allah yarda da ita kuma yarda da mahaifinta qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da mutum tabbata a gare shi ya ce man ahadatha wanda ya kirkiro ko ya kago fi amrina hadha cikin wannan lamarin namu al'amarin nan namu duk wanda ya kirkiro ya ƙaro ma laisa minhu abin da baya cikin shi fa huwa raddun to wannan abin raddun abin mayarwa ne mardud ai an maida shi duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addini abin da baya cikin addinin to an maida masa wannan riwayar bukhari da muslim haka suka rawaice ta muslim yana da riwaya ta musamman shi yasa ce wa fi riwayatin li muslimin a riwayar muslim kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun shi kuma wanda ya wani aiki man amila amalan wanda ya aikata kowane irin aiki ne laysa alaihi amruna babu umarnin mu cikin wannan aikin fa huwa raddun to shi ma wannan aikin abin maidawa ne da aka hadisin hannu biyu gare shi hannu na farko waɗanda suke ƙirƙirar ibadoji waɗanda babu su cikin addini su shigo da su cikin addini sai aka ce waɗannan an maida musu hannu na biyu ba su suka ƙirƙira ba wataƙil shehunansu da malamansu da ustazansu da masu faɗa aji su suka ƙirƙiro su kuma sai suka aikata to riwaya ta biyu sai ta ce ita kuma duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan aikin to shi ma an maida masa wannan aiki wanda ita ce riwayar da take cikin al-arba'un an-nawawiyya lafazin hadisin an sake samun shi a wani alfaz din wa fi ba'd alfazihi man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro mana cikin addinin mu abinda baya cikin addinin fa huwa raddun to shi ma an maida masa in dai a musulunci ne ka kago abinda cike wa cikin musulunci to an maida masa to za mu ga hadisin idan muka tashi sharhi kenan yana da hannu guda biyu hannun farko kamar yadda muka faɗa masu kirkira bid'a to insha Allah a cikin littafin musamman muka bi hadisi na goma sha bakwai ko hadisin irbab ibn sariya a nan malamai sun tattauna al'amarin fikihu ko kuma al'amarin bid'a mu ma za mu tattara ta sai mu tafi can ita ce za mu yi magana gamsasshiya akan wanda suka kirkira abu a cikin addini amma dai a dunkule shine duk wani abu da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ba shi yayi umarni ba duk wanda ya kawo shi duk kyakkyawan niyyarsa duk kyakkyawan hadafin shi in ya dauko shi ya kawo cikin addini bai daidai ba duk yadda aikin ke da kyau a idanka duk yadda kaga ya kayatar duk yadda kaga cewa za a kwadaitar da mutane za a kusanto da su zuwa ga addini matsawar ba manzon Allah ya umarni ba wannan aikin barna ne kuma fa huwa raddun za a maida maka wannan babu iyaka kowane irin aiki ne man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun yasa aka ce muka je can zamu tadda kullu bid'atin dalala kowace irin kirkira ce in dai a addini aka kawata to bata ce babu inda zaka same ta ta yi kyau sai dai a same ta da bata da barna barnar da za ta dauka tafi gyaran da za ta dauka sai kuma bangare na biyu wanda shi ne za mu yi maganganu mai yawa a kan shi shi ne mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu wanda ya aiki aikin da babu umarnin mu cikin shi fa huwa raddun to an maida masa wanda suka yi sharhin hadisin suka ce wa hadal hadith aslun azimun min usulil islam shi wannan hadisin da kake gani wani asali ne wani tushe ne mai girma cikin ginshikan musulunci game da muka wuce hadisi na farko aka ce kusan dukkanin babukan addini zai shiga cikin shi hadisi na biyu aka ce haza jibril ko fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum addini yazo ya karantar hadisi na uku bayanin ayyukan musulunci na zahiri hadisi na hudu bayanin kaddara da ginin halittar mutum da arzikin shi da ajalinsa da kasancewarsa dan wuta ne ko dan aljanna wannan shi kuma bayani ne akan ayyukan musulunci amma na gaibu wanda dan adam baya gani na biyar sai aka ce to shi ma wannan hadisin yana da girma irin yadda hadisi na farko ke da akwai hadisin farko yana da alaka da ayyukan da suka boyu a cikin zukatan mutum innamal a'malu binniyati ba wanda isa ya ganiya ya auna ta ya ga kyanta ya ga dacewarta sai Allah madaukakin sarki hadisi na farko yana da magana akan haka shi kuma wannan hadisin yana magana akan aiki na zahiri da aka duk aikin da za ka yi a duniya aiki hadisi biyu ne ke auna shi zahirinka innamal a'malu bin niyati batininka ya zamanto kuma aikin yayi daidai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa ce mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aiki aikin da babu umarnin mu cikin shi to an maida mai shi hadisin farko da wannan hadisin na biyar ta nan malamai suka ajiye wata ƙa'ida cewa duk aiki a duniya baya karɓuwa illa ma kana khalisan lillahi sai idan aikin ya kasance tacacce ne don Allah aka yi shi kuma aka samu tamamul mutaba'a aka samu mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam aka bibi manzon Allah a cikin shi kuma waɗannan ƙa'idojin za mu tadda Allah ya dunkure su a cikin alƙur'ani can ƙarshen suratul kahfi man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha yayi aiki aiki nagari shine irin na manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa cikin ibadar ubangijinsa niyyarsa ta zamanto tatacciya ce saboda Allah madaukakin sarki so wannan hadisin yana auna mana ayyuka na zahiri dukkanin aikin da za a yi na zahiri in dai babu aya da ta yi magana a kan shi babu hadisi da ya magana a kan shi karka yaudar kanka wani aiki hirme ne da aka kome za ka yi a duniya aka ce wace aya ce ta faɗa babu wani hadisi ne ya faɗa babu ya gama ya tashi daga aiki duk yadda aikin yake da kyau da tsada a gurin ka da wahala babu ladan ko sisin kwabo a cikin shi dan manzon Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda yayi aiki amalan kowane irin aiki ne laysa alaihi amruna babu umarnin mu akan wannan aikin fa huwa raddun wannan aikin mai daje ne ba a san shi ba a bukatar shi malamai suka sake cewa to ai anan ta yi laisa alaihi amruna ko ko fi amrina hada cikin wannan al'amarin namu to me yake nufi da al'amari sai ce abinda ake nufi da al'amari anan sai ce dinuhu dinuhu wa shar'uhu ita ce addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ita ce kuma shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita da haka kenan abin da ake nufi anna man kana amaluhu kharijan an shar'i laysa muqayyadan bi shar'i fa huwa mardudun duk wanda aikin sa ya fita wajen shari'a ga da'irar shari'a wa hadda hududan fala ta'taduha ko Allah ya shata iyakoki sai ce kar ku tsallaka wannan iyakoki din to duk wanda ya aiki sai ya tsallaka ka'ida iyakar da Allah ya shata bai takaitu a cikin shari'ar Allah ba fa huwa mardudun to wannan aikin abin fatali ne da shi wa qawluhu laysa alaihi amruna isharatun ila anna a'malul amilin ishara ce kan cewa duk aikin mai aiki kulluhum dukkanin ma'aikata yambagi an takuna tahta akami shari'a ya dace ta zamanto karkashin inuwar shari'a fatakunu ahkamu shari'ati hakimatun alaiha sai hukunce hukuncen shari'a ya zamanto suna aiki a kanta bi amriha wa nahaiha ko a bangaren umarni ko a bangaren hani bangaren umarni ko dai a ce maka wajibi ne ko a ce maka mustahabbi ne ko a ce maka mubahun shari'a ta bada dama ai bangaren hani ko a ce maka makruhi ne ko a ce maka haramun ne to duk aikin da za ka yi a duniya ya kamata ya faɗo ƙarƙashin waɗannan guda biyar me yasa aka aikata saboda wajibi ne a kaina don faɗin Allah maɗaukakin sarki wajibi ne a kaina don faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta saboda ayar alƙur'ani ta bani zaɓi ta ce in son samu ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi kyau da ɗayanku waɗannan shine galibin ayyukan da malamai suke sawa a mustahabbi mubahun kuma ayyukan yau da kullun wanda shari'a ba ta yi magana a kansu ba kuma aka ce ba ibada ba ce al'ada ce wannan ya halatta mutum ya zai abin da yake su kamar yanayin ɗinki ko yanayin sa hula ko yanayin karin hula wannan shari'a ba ta tsaya ta yi bayani ba ta ce dole a lankwasa hagu ko a lankwasa dama ko a lankwasa duka guda biyu ko a sa doguwa ko a sa karama wannan shari'a duk ba ta yi magana ba na ko a sa kwaro ko kar a sa kwaro ko ta hida kwawa na na ko a sa tashi da kwawa ko a sa tashi baka da kwawa ko eh duk wanda ka ga dama ka sa wacce ka ga dama wannan yana faɗo a bangaren ayyukan mu ba ko dai ya zama to wannan aikin makaruhi ne shari'a ta kyamace shi da san samu ne a bashi ko da bata tsananta hani akan shi ba ko kuma ƙwararra a ce wannan hadisin ko abin da zaka aikata haramun ne to duk aiki so ake ya faɗo ƙarƙashin waɗannan abubuwan guda biyar biyu na ƙarshe idan an samu dalilin da zai sa ka yi su ka ƙi su kana da lada waɗancan biyun na farko idan ka yi su yadda shari'a ta faɗa kana da lada na tsankiyar kuma ana kallon me yasa ka yi ko me yasa baka yi su ba shi aikin haramun ba a rubuta maka lada sai an samu dalilin aikata wasannan baka aikata ba yanzu duk wanda yake cikin masallacin nan da izinin ubangiji baya shan giya a yanzu baya zina a yanzu a yanzu haka ne to amma ana rubuta mashi ladan baya zina a yanzu ana rubuta masa ladan baya shan giya a yanzu amma wanda dalili ya sa aka kawo masa giya da bukatar ya sha kuma yana so kuma gurin ba wanda ya gani ya daure ya fi karfin zuciyarsa to a wannan Allah rubuta masa ladan yaki shan giya saboda an samu dalilin shan giya din saurayi ya sa rigar bautar ƙasa ya tafi ƙasar inyamurai ko ya juya ya juya ga daga jiga ma hi kadai ne ba ma daga garin su ba shi kadai ne kuma ga 'yan mata nan da siffar da suka zo masa ba bukatar in sun fata masa su eh watakil suka keɓo a ɗaki ko suka keɓo a ofis ko suka samu gurin da suka samu sake banda Allah ba wanda zai bada labarin me ya faru wannan mutumin ya mallaki kansa yaki aikatawa to a wannan sai a rubuta masa ladan bai aikata haramun ba yasa malami suka ce bangaren hani ba a bada lada sai an samu dalilin aikin an ki aikata sannan sai a bada lada bangaren umarni kuma shine idan ka aikata daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni to wannan kuma za a baka lada sai bangaren mubahun kenan ko wanda shari'a shiru ta a kansa ko ya halatta ko al'ada ce ko larura ce ta dan adam ya kamata kuma a auna ka ita kuma daidai da niyyarka kuna zaune kuna hira a majalisa sai ka tuna fa cewa kai kar in makara sallah asubahi gobe karfe 9 da rabi kai sallama kace na tafi gida in yi bacci kana za ka ce iyalan su so nake in kwanta saboda in tashi sallah asubahi yanzu da barin majalisarka da zuwanka gida da alwalarka da kwanciyarka duka menene niyyarka saboda ka tashi sallah asubahi da wuri wannan tsawon baccin da za a yi za a rubuta maka lada ne hira kuke a majalisa ka gaji ana mutahi ana karawa ne mutahi ana karawa wannan yace na tafi na tafi na tafi ka ji ka gaba kowa yanzu dole ce ta sa ka tafi gida ko ka tafi gida ka gama wasa da waya ka rasa wanda za ku yi magana da shi kai ta sake adami gidan nan ba kowa gidan nan ba kowa aka hiru ka rasa soban chatin a waya ka rasa soban chatin a dandali kai tsoki ka ajewar ka kwanta wannan dole ce ta kwantar da kai bacci ba wanda zai kalle ka dan kana bacci kaga kenan wannan aiki ne duka ya halatta a yi bacci a huta waje ana nawbakum subata ko waje ana laila libasa amma ɗayan ku bambancin niyyar da ta samu wannan shine bambanta aikin wancan da aikin wannan in ka kawo abinci dan adam ba zai rayu ba abinci ko ana rayuwa ba abinci dan adam ba zai rayu ba abinci to amma wani sai ya ci abinci saboda ya samu karfi a jikinsa ya tafi kallon bol yayi ihu idan Arsenal ta ci wannan ta abincinsa irin na dabbobi ne ko akwai abin da za a bashi ba abin da za a bashi da kuma wanda ya ci abinci don ya samu ƙarfi da kuzari a jikinsa ya yi sallah a kan kari ya haɗa ta da nafulfili idan za a tafi ziyara ko kai gaisuwa ko ta'aziyya kowa ya ji da kuzari da kurjini a jikinsa ya tafiya wannan kaga cin abincinsa akwai wani kasudi na ibada a ciki to sai a bahi lada a dalilin mubahun duk da aikin halarsa a shari'a ta halatta shi a yi niyya ita ce ta bambanta su sai malamai suka kalli wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sai ga cewa to man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wai a ina ake aiki sannan meye dalilin da zai sa dan adam ya aikata aiki kuma a ce aikin mardud ne ba a kallon shi ta aiki da zai zamantowa kala biyu ne in muka dogara da wannan hadisin muka ajiye abin da ya wuce a bayanmu mu kusan da muka zo magana fa akhbirni anil iman ayyukan zuci shine muka ce su ne ayyuka na akida ko ba haka bane ba ita kuma ayyuka na akida wannan zuci Allah yake auna su shi kuma wannan hadisin idan muka ce yana aiki a aiki na zahiri to a ayyukan ibada wanne ne ayyuka na zahiri wanda Allah ya barwa wanda dan adam zai iya auna su ko dai aikin ya zamanto ibada ce ko aikin ya zamanto me mu'amala ce aikin ya zamanto Allah maɗaukakin sarki za ka yi wa ko kuma aikin ya zamanto tsakanin kai ne da ɗan uwanka musulmi ko ƙulla cinikayya ko ƙulla auratayya ko bautarwa ko ‘yantarwa daga bauta ko aura ko sakawa ko nasaya ko nasayar wanda ba shi da ake kira mu'amala ba sai kuma ibadoji to me zai sa a ce ibadarka karɓaɓɓiya ce ko ibadarka ba karɓaɓɓiya ba ce me zai sa a ce idan ka ƙulla mu'amala ta karɓu ko ba ta karɓu ba in sharuɗa ne malamai suka kalla ko dai kwata-kwata aikin a ce Allah bai shar'anta haifu manzan Allah bai yi magana a kan shi ba wannan aikin ba magana a kan shi ka zo da ibada aikin ibadar kwata-kwata Allah bai yi magana a kanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai magana akan ta ba wani aikin watsatsan aiki ne ba a san sa kuma wata kil zai iya kai mutun zuwa ga shirka ko kuma mutun yayi aiki amma sai ya saba wata siga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wani lokacin malamai sukan kalli abubuwa guda shida a aiki kafin Allah ya bashi lada ko ya baka lada akan aiki sukan kalli sababin aiki mai shari'a ta faɗa dangane da sababin wannan aikin idan naka aikin ya yi daidai da sababin to shari'a za ta baka lada mun samu mai abu na farko da shari'a take kallo sababin aiki sai kuma mai jinsin aikin ma'ana dangin abin da shari'a ta ce a yi aikin da shi ko a yi aikin a cikinsa shi ne sababuhu sai kuma jinsuhu wa ƙadruhu sai kuma ƙaddara ko yawa ko gajarta ko daidaitan aikin yadda za a iya auna aikin kadarin shi sai kuma me kaifiyatuhu ko hay'atuhu kaifiya ko hay'a yadda shari'a ta ce a yi aikin ko yanayin da shari'a ta ce a yi aikin haka yi kai aikin ko ba haka ba kai sai an kalli wannan shari'a take ba da lada sai kuma zamanuhu lokacin da aka ce a yi aikin lokacin kai kana da lada ba lokacin ba ne fahuwa raddun sai kuma makanuhu gurin da shari'a ta ce a yi aikin nan ne ko ba nan ba ne ba zan mamaita su akwai sababuhu akwai jinsuhu akwai ƙadiruhu akwai kaifiyatuhu au hay'atuhu akwai makanuhu akwai zamanuhu wa zai karanta musu نعم أرمى نعم مكانه نعم إن شاء الله الله يساكر على كيف wani lokacin malamai suka ce idan ka haddace waɗannan abubuwan guda shida to za ka iya zama lafiya duk aikin da ya saba da wannan fahuwar dun duk aikin ibada kowane iri ne idan sababin da shari'a ta ce a yi aikin dansa ba don shi kai ba to wannan aikin barna ne babu lada a cikin shi misali mu ɗauki sallar nafila idan mutum ya zo ya karbarta sallah da alwala mai kyau ya yi sallah raka a biyu kullum yana da lada ko bai da lada yana da lada amma akwai sababi ko ita manzan Allah daga cikin sababin da ya bada na nafila mu dauki guda daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadakumul masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ku ya shigo masallaci yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna shi kuma sai lizumta wa kanshi duk lokacin da ya bude shagonsa zai yi sallah raka'a guda biyu a wannan shagon sai kuma ya fara sauraron kwastomomin shi wannan sallar raka'a biyu sababin da Allah ya sa ya ce ayi nafila ne ko ba shi bane sababin me da gaske Allah ya ce idan ka bude shago kai raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka bude kai raka'a biyu idan ka maida shi sunna da wata ibada da aikin da kake tsammani zaka samu lada duk ran da ka bude shago kai sallar raka'a biyu wata kile dai ka samu zunubi ba lada dan baya cikin sababin da Allah ya ce ayi aiki kuma sallar laifi ce ba laifi wace ba amma me yasa ana aka ce fa huwa raddun ka saba sababin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ibada domin shi ko ayi sallah raka'a biyu domin sa haka ana kallon sababin aiki ko kuma ana wankan janaba ana wankan tsarki idan sababi ya samu ko mace ta kare jinin haila ko ta kare jinin al'ada ko zaka je masallacin juma'a ko zaka je masallacin idi ko ka samu janaba a mafalki ko a zahiri wannan su ne daga cikin sabubban da suke sawa a yi wanka na tsarki yanzu da ka ɗauki buta ka shiga ban ɗaki sai ka ce to tun da dai wankan tsarki yana da lada madadin in yi wanka da sabulu haka in fito ni na lizumta a kaina duk lokacin da ya gaban ɗaki bara in yi wanka irin na tsarki ka fara nan ka wanke zuwa gwiwarka ka wanke tsagin dama ka wanke tsagin hagu ka wanke kafarka ka koma gefe ka tafi nan ka shafi nan ba wankan tsarki ba kenan wannan da ka da shi al'ada kullum kake yayi daidai da sababin da shari'a ta ce ayi wanka amma wankan tsarki laifi ne to anan hadisin yana karantar da kai du ibadar da kai ta idan ba a san sababin ta bane fa huwa mardudun wani ake ibadar ba a san ta da haka in kana so ka zauna lafiya kalau a ayyukan ibada ka rinka yin ibada a bisa sababin da Allah ya ce ayi wannan ibadar sai ka zauna lafiya kalau sai jinsi abinda Allah ya ce ayi ibada ya bada jinsin ibadar to a jinsin sa za ka yi misali idan aka zo lahiya ba ana yanka dabbobi ba very good no ake sada dan akuya madauki matsakaicin kuɗi dubu ashirin ko wanda ya samu dan akuyan dubu ashirin ya yanka layyarsa ta yi saboda mai yana cikin jinsin dabbobin da Allah ya ce a yi layyar da wanda ya samu rago yana ciki wanda ya samu saniya shi ɗaya ko suka yi tare an ba su wuce su bakwai ba yana ciki wanda ya samu raƙumi shi ɗaya ko su bakwai yana cikin jinsin dabbobin da Allah ya ce a yi layyar da su so duk wanda ya yanka layya a irin waɗannan dabbobin yana cikin jinsin ibadar da Allah ke so idan kai ibada Allah zai karba idan ka fita daga wannan jinsin karka tambayi kowane malami aikin kamar dud ne sai mutum ya samu doki na dubu ɗari uku ran da ake layya sai ka zo ka yanka ka ce mutane suna yanka yan awaki na dubu ashirin talatin ni bara in yanka doki na dubu ɗari bakwai aka yanka aka rarraba namansa aka ce a duk garin wanda yanka doki sai ni muna magana ne a bisa riwaya da ta ya halarta a ci sai kai layya da doki ka rarraba layya ta yi ko ba ta yi ba me yasa ba ta yi ba na baya cikin jinsin da Allah ya ce a yi layya da su don haka layyar ka ba ta na eh aka rabu kallon jarka buha wa zina wani amalikiya ba eh na yi magana akan wanda suke ganin ya halatta muƙaddara a ya halatta da haka kenan kaga baya cikin jinsu sannan muka da amalikiya cikin sun doki haramun ne da haka kenan me man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wannan aikin ba a san sa dan baya cikin jinsin ibadar da Allah ya dora maka wanda ya rantsuwa sai ta kama zai kafara sai Allah ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام آه فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلبتم وحفظوا أيمانكم abubuwa uku Allah madaukakin sarki ya faɗa ko dai a ciyar da miskini ko a tafatar da miskini ko kuma a yanta baiwa waɗannan ukun sai an rasa su sannan mutum zai azumi sai kai rantsuwa akan ba za ka aikata abu ba daga ƙarshe sai ka aikata ruhi ya fa alkhairi sai ka ce to gobe kenan azumi ya kama ni kamar yadda muke a ƙasar Hausa kenan sai ka zahi da azumi guda uku kai fa ga albahinka ka dauko dubu saba'in a ajihunka wannan rantsuwar taka ta kafara ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba saboda kana da kuɗin miskinai a cikin ajihunka so idan ka cire yanzu ba daga jinsin da Allah ya ce ka ciyar ba kai to wannan man amila amanan laisa alaihi amruna fa huwa radd kamar ni da nake sai da yadi sai nayi rantsuwa na tahi kafara yanzu yadi ya kamata in bada ko cewa ya kamata in yi ana ina da zabi ko in ciyar ko in tafatar wanda na dauka ya mun daidai amma banda azumi saboda ina da damar ciyarwa ina da damar tafatarwa jinsin da Allah ya wajabta kafara a kaina a tashin farko shine ko in cida ko in tafata ko kuma idan ina da baiwa to in hakura da bautarta in ce kin sami yanci daga yau fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum sai aka fi da au ta zabi ko au kiswatuhum au tahriru raqaba sai da ya kare sai ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba fasiyamu salasati ayyam to sai yayi azumin kwana uku sai an rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku duka madauki waɗannan guda hudu sai mutum yayi rantsuwa kuma sai ya kama zai kafara sai duba limamai guda goma sai ba su kyautar mota ya kun san me yasa na ba ku wannan ce saboda kafara ta kama ni sai ba limamai guda goma kyautar mota kowace sabuwa fil fil na'am za mu karba a wannan matsalarsa ce za mu karɓa kowon karɓa amma yanzu ba da mota ne ya fi wahala ko ci da muskini ba da mota ko wannan ibada ta yi ko ba ta yi ba kaga duk da akwai kyakkyawan niyya akwai kyautatawa tunda ba sa cikin jinsin abin da Allah ya ce a yi kafara da ita man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddun saboda ba ta cikin jinsin ibadar da Allah ya ce a yi kafara da ita ina ga mun samu misali biyu akan me akan sababi akan jinsi sai malamai suka ce akwai qadruhu iyakar abin da shari'a ta ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin kafara a ciyar da miskinai goma mu dawo akan qadruhu mutun nawa shari'a ta iyakan ce sai ka ciyar da mutun 100 ai da kyau ko tunda ka kara ko to amma idan ka yi da niyyar kafara ne madadin goma da shari'a ta baka sai ka kara akwai umarni akan sa man amila amalan laysa alaihi amruna huwa raddu an maida masa ba a so goma da aka ce maka goma ake da bukata kai famar lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu bai azumin kwana uku yace mu a taba mu da azumi bara ma in yi tara yanzu yayi uku sa uku ko shari'a ne wata ce yayi uku ya tsaya akan iyakar da shari'a ta aje ko bai tsaya ba tunda ya wuce iyakar da shari'a ta ce sai ari'a ta ce ita ma aikin nasa ba ta so man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun yanzu mutane a hankali inda za su ke aunawa kenan ayyukansu ne da kullum suke auna su akan sababi akan jinsi akan adadi to da za su ke ganin da kansu za su ke iya ware mai bid'a a cikin aikinsu mai ba bid'a a cikin aikinsu sallah azhar raka'a nawa ce sai ka ji ka karba albahi a jihunka yayi nauyi da kuzari daga sai Allah bara in yi hida saboda jin daɗi Allahu akbar Allahu akbar daga raka a hida kace assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai aka kace la yau ina jin kutsari ta yi ko bata yi ba bata yi ba saboda ka wuce adadin da shari'a ta faɗa ita shari'a ba aikin gida bane ba idan abin da ya kamata ka kawo gidanka kaza biyu ce sai Allah ya sa ka higo da hudu matarka tana tsammanin bai ka kawo hudu za ta sai fa huwa radun ita nan babu hawa raddun bai karbewa za ta yi kawai wata ta kara da godiya mai gida ma sha Allah barka da zuwa ita ba kudin ta sai ta kara zuku tunda ka kara ko amma a gurin Allah in ka kara to fa huwa raddun da kan ka tashi sallah azhar kai raka'a shida ba a su in ka tashi azumin ramadana sai kai 60 yayi ko bai ba in dai da sunan ramadana kai hito bai 60 abinda ake da bukata ko 29 idan wata yayi al'adarsa ta yau da kullum in an samu matsala ayi 30 yi matsala ce take sa ayi 30 ana zaman lafiya 29 ake in dai ba kwange to 29 ake in an samu 30 to matsala ta faru ko ta san rai ko ta girgije ko ta garin sun makance ko an samu guguwa ita haida tsotsai ake 30 amma in dai addini da lafiya kalatu 29 ake ko ba communication eh duk ana cikin matsala ai amma in dai lafiya kalau ake azumi 29 ake ba a fita daga 29 sai da wani dalili Allah madaukakin sarki ya samu dace amma da yayin mutum na sosuwa a ran mutum da zai so ban taɓa yin azumi 30 ba yawa ce kai 30 an ka mutu baka azumi 30 ba sai me ba wani abu da haka kadarin da shari'a ta ajiye maka shine 29 ko 30 in kai wannan adadin ka zauna lafiya kalau mu ƙara akan ƙadari ko mu tsaya a haka iyakar aiki alwala wanki nawa nawa ake wanki uku uku sai da ka tahi alwala sai kai wanki kai wanki gaba hurhudu wanki hannu sau hudu kurkurar baki sau hudu shaka ruwa sau hudu wanke fuska sau hudu hudu hudu hudu hudu hudu hudu ka kare alwala ta ko ba ta yi ba alwala ba ta yi ba wataƙil hadda hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya alwala kifi uku uku uku uku uku sai ce wannan ita ce alwala wanda ya ƙara ya muna na ya ɓata da haka in kana so ka zauna lafiya kalau in shari'a ta iyakance aiki tsaya iyaka abin da shari'a ta iyakance maka sai ka zauna lafiya kada sai Allah ya kaddara maka kana da kuɗi da wadata mata nan Allah iyakance ka aura eh kace ne zan iya rike goma kuma mata sun yi yawa a gari sai ka auri goma a kira ka sarkin limamai tunda kai ne kaɗai mai goma sai da a kira ka mai sarkin mabarnata tun a gurin mutane auren kamar dud kafin a je wajen Allah maɗaukakin sarki da haka idan Allah ya iyakance abu a iya wannan iyakar a nan ake so ka tsaya sai kaifiya yadda manzon Allah ya ce a yi to haka za a yi in ka saba da yadda manzon Allah ya ce a yi to shi ma aikin kamar dud ne yanzu alwala amara da sufar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na zo yin alwalahai na wanke hannu na wanke fuska na shafi kaina na kurkura baki na shaƙa ruwa na wanke hannu na wanke kafar hagu na wanke kafar dama haka kullum nake yi alwala tana yi ko ba ta yi saboda me yasa ba ta yi ba ta saba hai'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alwala da na tashi sallah me ake da bukata a sallah shine a samu ruku'u a samu sujada a samu karatun fatiha a samu karatun sura da kabarbari da na miƙe sai na ce Allahu akbar kabbara harama sai na tafi na fara yin ruku'u tukunna saboda kan na so ma wani ya samu na ga wani lalata bara in yi sauri in harauta masa samu bara in fara yin ruku'u dago an yi zo ma zo a banza sai na yi ruku'u na dago alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas Allahu akbar ya tafi ruku'u sai ga mu duka mun tafi sujada sai aka yi a ce ayi ruku'u suka fara yi don saboda masu zuwa a makara kasa inda ma aka bada wani limamin da haka zai hori mutane ta to ni bar an ke fara ruku'u saboda mutane suke zuwa da wuri akwai limamin da in suna karatu za a ga mutane ya suke tattarewa a gefe suna ta jiran su ya gaji tukun ya su higo a sallar asuba su jawa ba zuwa masallaci yayi liman ya gaji in ya fara karatu ya fara karatu ya fara karatu kowa ya fara gyangyadi sai sun je ayi ruku'u sannan sai su shigo wasu an yi ruku'u ba sa shigo a raka'ar farko sai sun bai arabi yayi rabi tukuna sai su shigo sun yadda sun samu daya to irin wannan limamin in ya gane su to bara in ke fara ruku'u to dan nima musu mugunta ko sai ya fara ruku'u sannan ya karatun Fatiha sannan ya sujada sannan ya dago sallah ta ko ba ta yi ba saboda me ya saba akan hay'ad da shari'a ta ce ayi sallah da haka kenan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun wannan fa har yanzu muna bada misali akan ayyukan da shari'ar mata ce ayi su ne ko ba haka bane duk misalan da muka bada shari'a ta ce ayi amma in ka saba a sababin fahuwa raddun in ka saba a jinsin fahuwa raddun in ka saba a adadi fahuwa raddun in ka saba a kaifiya fahuwa raddun sai kuma zamanuhu ko zamanuhu kowane aiki da shari'a ta faɗa galibi ta ɗauka masa lokaci in kai kan lokacin kayi a banza in kai ruwayen lokacin kayi a banza aikin hajji in an ji ana cunkoso har mutane suna mutuwa me zai hana hukumar saudiya man ta tsara ta ce to 'yan najeriya ku ke zuwa lokaci kaza 'yan asiya lokaci kaza turawa lokaci kaza lafiya ƙalau kowa aikin zai tafi me yasa dole sai lokacin cunkoson lokacin za a yi cunkoson a ƙare saboda Allah ya ɗauka masa lokaci ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj waɗannan sanannun watannin a cikin su Allah ya wajabta aikin haji da haka duk wanda aikin haji a wajen waɗannan wannan watannin ba a lokacin aikin haji ya aikin haji ba a cikin watannin ma sai ya zaɓi kwanaki su ne har yau lokacin wasu ayyuka ɗin ranar takwas yau tarwiya ranar tara ranar arafa a gangara a kwan a muzdalifa ko ranar goma a yi jifa ko a dawo a yi tsawaful ifaba in ka ɗauke ɗaya daga ranarsa daga wannan watan ka yi aiki a lokacin aikinsa da haka aikinka aikin banza kai man amila amanan laisa alaihi amruna a kuwarar yanzu sallar magariba za mu fara karatu sai na ce to ni bara an hada da sallar isha in ma karfe goma za a je na huta ne ya kai sallar isha sai ka shigo masallaci muka yi karatu ana tahi aka sai aka ce wallahi ni da mai da isha na shigo ta yi ko bata yi ba saboda Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta idan mun gamsu idan mun yi sallah kafin lokacin ta aikin banza ne to kuma ne bata a ba lokacin sa ba shi ta yi yanzu misali mutum bai sallar isha ba sai da ya tashi sallar asubahi miliman yana kokarin karatun raka'a ta biyu yana kokarin ya yi sallar isha'i lokacinta ne kawai lokacinta bane ba ko saboda gayu ya kai karfe uku yana caci aka yi sallah asubahi bai tahi ba lokacin da ya tahi rana ta fito lokacin sallah asubahi ne in yi sallah asubahi an karba nan kuna jin tsoro man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa rajul inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yadda muka bada ansa waccan da karfin zuciya nan mu haka ansar take duk wanda bai sallah ba da lokacin ta wuce ba abin da za a yi da sallah sa fa huwa rajul yasa malamai da suka yi ta tattaunawa akan ramuwar sallah waɗanda suka ce kar a rama su ne suka fi maka adalci waɗanda suka ce a rama suka ce sakaci suka ma don da ya baka damar ka rama sallah ya baka damar ka ci gaba da sabo ne amma kana zaune sallah ta wuce aka ce kar ka rama ba a so buɗe sabon littafi wancan an gama da shi za ka yi da anya da wasa kai wasa sallah ta wuce ka yasa aka ce ba a ramuwa kuma in ka rama ba a so wannan idan ba uzuri kenan wanda yake da uzuri wannan ba a magana akan shi ko dalilin ya suma ko ya fita daga hayyacinsa ko bacci ya ɗauke shi bai falka ba da rana ta gasa gohinsa yana meke a ga karfe goma da rabi ce ikon Allah ce yau kuma mu ne tahi karfe goma da rabi inda nake tahi karfe hudu na uzuri ne ko ba uzuri bane ba man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wanda yayi bacci bai yi sallah ba ko ya manta ta to ya yi ta a lokacin da ya tuna ko ya manta manzo Allah ce babu komai a kansa sai wannan sallah na'am na'am wala kafarata lahu illa zalik ko walaysa alaihi illa zalik babu kafara ko babu komai a kansa sai wannan sallah ita kadai ake bukata akan shi kaga wanda mai uzuri ba a magana akan shi haka wanda yazo a cikin azumi ko sai mutum ya ƙi yin azumin ramadana da gangan saboda ana tsananin zafin rana da gaskiya wani azumin turahi za mu yi gaba sai da aka shigo watan shawwal an fara ruwan damuna ci haba yanzu da dama-dama sai mutum ya yi azumin sa ramadan a cikin watan shawwal wani azumin na ramadan ya yi ko bai yi ba saboda ba a lokacin ibadar aka yi shi ba shaharu ramadan allazi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم wanda ya halicci watan yana nan to ya azunce shi sai ga ce to ni Allah barhan dan tura shi gaba saboda yanzu ana tsananin zafin rana in ya tura to ya tura ibadarsa in yayi ta a shawwal laysa alaihi amruna fa huwa raddu ba a san wannan ibadar ta sa amma mai uzuri fa wanda yake da rahin lafiya a cikin Ramadan sai ya tura ta Shawwal ko tura ta Zulqa'ada ko tura ta Zulhajji akwai lafi babu lafi wanda yake rahin lafiya ko matar da take haila ko mutumin da ya suman kwana biyar ya yi sawur wajen karfe bakwai na rana ya suma bai ƙara ansa ba falka bai da aka yi azumi biyar yanzu idan ya ta yi azumin sanawa na an tahi azumi na farko ya yi niyya ya ɗauki azumi na farko ya yi suhur ƙarfe goma na rana azumin farko sai ya suma bai ƙara farka bai da aka sha ruwa a azumi na biyar azumin sana na yanzu na'am yanzu wannan mutumin kaga idan muka dauko hadisin farko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa bai da azumi ko daya sannan wannan baccin da yayi ko suman da yayi da sansa ne ko ba da sansa bane ba yanzu ana bin sa azumi biyar idan ya tura su shawwal ko bil qa'ada ko bil hajji ko muharram ko safar ko rabiul awwal ko rabiul thani idan ya gyara ma anan gurin shine lokacin da za a rama saboda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kaga yanzu kenan min ayamin ukhra shine zamanuhu shi a ka'ida shi kenan da na rama a wajen Ramadan ka tambaye ni me dalilin da Allah ya sa ya rama saboda Allah ya ce fa iddatun min ayamin ukhra sai kuma makanuhu inda Allah ya ce ayi anan akai idan kai ibada ba a gurin da Allah ya ce ayi ba to ba za a karba ba yanzu mutanen da suka yi ka'aba a wani gari suka tafi suka yi mata aikin hajji suka yi tsawafi aikin hajjin sai ya ko bai yi ba ko da an hana su shiga maka ta yi ko ba ta yi ba sai to tunda an hana mu zuwa maka din nan dai ba dai daki bane da bakin kyalle sai suka gina dakin suka sa mai bakin kyalle labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda suka samu duwatsu guda biyu tar tar tar safa da marwa ko yayi ko bata yi ba saboda ba anan ba Allah madaukakin sarki yace ai kan aikin haji wannan aikin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd da haka dole ya baka labari muna da Ka'aba a gari kaza muna mata qawafi mi aikin haji wannan aikin aikin banza ne Allah bai san shi mun samu me makan ko sallah a ina ake yin ta a masallaci sai aka kira sallah sai kake zuwa masallaci kai sallah irin tambaya da ɗalibi ba ya so kenan ko ta yi ko ba ta yi ba na ta yi ko ba ta yi ba me yasa ta yi sallallahu alaihi wasallama na'am na'am na'am eh dalilin muke jira an sa masa wajo ila tiliyal ardu kulluha masjida ko an maida mun kasa ko ina ta zamanto masallaci kaga kenan a abin da ake so a shari'a masallaci kadai anan za a yi sallah amma ganda ko kiwa ko kasuwa ko uzuri ko hira ko hira da budurwa ko daurin aure kai yasa baka zo masallaci kai sallah ba sai kai sallah kofar su budurwarka tayi ko bata yi ba tayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura ko ina a al'umma ta aka samu aka yi sallah tayi sai dai me darajar ce take bambanta wannan daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ranar lahadi ta yi sai kirista ya ƙi tafiya coci sai suka higa ajin firamare ɗaya lullo ya ta yi ko ba ta yi ba ihun iska suka yi su he sun tafi coci sannan ibada su za ta idan bai hude ne idan bai tafi ɗakin ibadarsa ba ya yi to shi ma aikin banza ne musulmi ne yake da dama da zai yi sallah a ko'ina ka yi ta a mota ka yi ta a jirgi ka yi ta a shago ka yi ta a kasuwa inda aka ware maka kawai gurare guda biyar ne masbala makbara masbaha ko bola makabarta gurin da ake ɗaura raƙuma waɗansu gurare guda biyar dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware in ba a nan kai sallah ba duk inda kai sallah cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal hammam duk inda kai sallah ta yi to kenan yanzu ka ga makanul ibada matsawar shari'a ta yanke maka ga da za a yi ibada sai ka ki zuwa gun kai ibada to sallar ka ba ta yi ba sai da azumi ya zo masallaci ya cika ɗan kwamiti suka ce ba za ka yi ga masallaci ba ya kace to ai ga firamare ya ka shiga firamare ya kai itikafi saboda ɗan kwamiti sun hana ka a itikafin ka ya ko bai yi ba bai yi ba saboda Allah ya ce wala to ba shi ruhunna wa antum akifuna fil masajid da kansa ya faɗi gurin da za a yi itikafi shine a cikin masallaci ko mace ce za ta yi itikafi in ba ta shiga masallaci ba itikafin ta bai yi ba saboda haka duk wanda ya shiga ɗakin headmaster ko ajin firamare ko islamiyya duk da tana liƙe da masallaci ya yi a banza ko kuma da aka zo itikafi ana zafi sai mutum ya fita farfajiyar masallaci kamar yaran nan na fada ya ɗaura gidan sauro ta yi ko ba ta yi ba kamar wani azumin ne da ya wuce a can masallacin mu amma sallar tarawih za mu tafi na ga mutum ya kawo gidan sauro ya sa a wannan gurin to ya aka yi to itikafi yake nace a nan gurin nace yi ai ba a itikafi a farfajiyar masallaci ba a itikafi a farfajiyar masallaci wannan da aka ce wala to bashiruna hunna wa antum akifuna fil masajid inda zafi koma gida ka kunna fanka ka tada inji in za ka yi itikafi to kai a cikin masallaci matsawar ka bar cikin masallaci to babu itikafi farfajiyar masallaci ba masallaci bace ba kuma daga cikin kurakuran da masu itikafi suke har da zaman ciyayya fa da an haɗu ana ta jira ana ta jira ana ka abinci saura nawa ne saura nawa ne sai ai awa biyu ana tara abinci sannan a zauna a ci sannan a kuma masallaci da garaje gaskiya in san samu ne kowa ya ci abincinsa a masallaci wanda na su yi haɗu su ci su ci gaba da ibadarsu amma fitowa a taru duk da aiki ne na alkhairi ko dama muna magana da akan aiki alkhairi shedan yana higowa bid'a saboda zai gaya maka akwai alheri a ciki duk aikin alkhairi zai gaya maka bid'a kai zai gaya maka akwai alheri a ciki amma manzon Allah bai taba kallon alkhairin da kake cikin zuciyarka wajen gaya maka cewa wannan aikin bid'a ne so waɗanda suke da itikafi ya zama to wannan lizuntar masallacin shine babban aikin su ko drip za a kara maka in san samu ne zama to a cikin masallaci ne in rahin lafiya ta yi tsanani kuma ka ce to Allah ka gana iyaka bakin kokari na sai ka fice sai ka tafi gidanka sai ka karasa amma abin da za a baka na agajin gaggawa da wannan babu laifi sai a baka cikin masallaci wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kamar sallar idi a ina ake sallar idi fili ko to da aka tashi sallar idi duk sai kuka shigo masallatan ku kuma ce abinda aka yi ma a fili ko barkana aka sami gini aka yi yayi ko bai yi ba saboda an saba umarni shi kuma fili ake fita farfajiya a yi sallar idi a nan gurin ayyuta da haka kenan makan yana hukunta ibada ta yi daidai zaman yana hukunta ibada ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba adadi yana hukunta ibada ta daidai ko bata yi ba hai'a tana hukuntawa jinsi yana hukuntawa sababi yana hukuntawa wannan bangaren ibadat kenan bangaren mu'amalat shine yau da kullun ko a bangaren yau da kullun din mu ko dai a saba umarnin manzon Allah ko a saba umarnin Allah ko a ajje sharadi ko a gina akan haramun shi ma duka wannan yana cikin abin da yake mardud ne da mutum ya tashi aure idan an samu wali an samu sadaki an samu mai aure an samu mai aurarwa an samu siga aure ya ko bai yi ba na an samu shaida aure ya ko bai yi ba amma sai mutum ya aure mace da ciki na? ka tashi aure ka aure mace mai ciki wata ƙar ciki wata takwas ko wata bakwai aure yayi kamar wanda ya je kasuwa ne ya siyo akuya ya yi sa'a da ciki wata hudu kai ma irin wannan sa'ar kai kana za a ce wallahi masha Allah ma watan ta biyu wallahi ka ga ta da ciki ma ta zo ta wannan aure ya riba ko ya yi ko bai yi ba saboda ahalin bai cika siffar da Allah maɗaukakin sarki ya bada ba ta yin aure ba cikin idda ba matar da take ciki tana ɗauke da iddar wani ka a yi aure a cikin wannan lokacin to haramun da haka ana iya samun aiki bai yi daidai ba ya lalace a watsar da ita idan ya karya wani sharaɗi ko wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ce a cika da aka ɗaura aure sai aka tada ya kamar mahaifiyarka ce ya ci karo da mai wani haramci da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a auren aure ya ko bai yi ba shi ma irin waɗannan ayyukan aka tambaya fa huwa raddun mardud aikin baya tasiri baya aiki ko aka ɗaura aure ba wali idan aka ɗaura aure ba alwali a wani ya auri wanci a waye wakilce shi ai zai da kansa ya karɓo ita fa sai ita ce ta ce kawai ta yadda a ɗaura aka ɗaura waye alwalinta babu aure ya ko bai yi ba bai yi ba saboda mai an karya wani sharaɗi cikin shari'a sharaɗin da shari'a ta ajiye dole sai an samu alwali tare da alwalin yana da buƙatar ya samu izininta ko ya samu umarninta idan budurwa ce izininta idan bazawara ce umarninta yarinya shekara bakwai zuwa sha kaɗan a tambaye ta kina so ta ɗan yi shiru ko da dan wata ishara wannan babu laifi wanda suka gama secondary abin da ya sama wani ana da bukatar kwarar su yi magana dan bujawara ta wancan lokacin ita ce a secondary ta yanzu eh lasta da muka yi ta wannan satin hafsa yar gidan umar dan khattab radiyallahu anhu har ta yi zaman aurenta ta kare suka rabu ta yi zawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana shekara 18 Aisha da muke karanta hadisin ta yanzu har manzon Allah ya aure ta aka yi auren aka kare har ya mutu tana shekara 18 waɗannan su ne budurwar da ake cewa a nemi izinin su amma ai sakandare yanzu hatta tusta'mar ka ji da bakinta tukunna kina so ta ce abba na ai hayi wallahi shine zaman lafiya amma ka sami yarinya ta gama sakandare ta yi NCE ya wannan mutumin ta ce haba abba haka yanzu ya yi kenan ko bai yi ba kana da bukatar ta fito kwarar i bayani me kike nufi kina so ko ba kya so saboda in dai ka yi mata to za a iya haifar baya ba zane ko ka ji ana an yanka ni ko an sa masa guba ko ana kulle masa gida ko ko ana yawo da shi a titi ko ana sa masa habaici ko kuma shi gashi a gida amma kuma wani abstractions ɗinta ko ba haka ba ne ba duk lokacin da kake auren mace ya ta ɗauki ronaldo ya ta ɗora akan status ɗinta to tana gaya maka fa in ka iya wasa to ka gara ta kai ma ko so an wannan gurin kenan yana da buƙatar izini ko da da alwali to ilmi yana buƙatar izini ko yana buƙatar umarni yanzu kar ka ga yarinyar ka shekara ta 40 bata ta aure ba ka sai ai budurwa ce hatta to ta azan a'a hatta to ta amar umarnin ta za a nema saboda yanzu tunaninta da hankalinta kuma irin nawaye irin na zawarawa ne duk yarinyar da ta wuce shekara 14 ba zawara ce na'am wai rama muka yi ko saurayi ya shekara talatin sai masa ya tsufa da su ma sun yi sha hudu sun zama zawarawa ko da lafiyar ta kalau ba abin da ya taɓa taɓa abin da ya taɓa mutuncinsa inda za a yi cinikin auren ta kenta a yi irin na bazawara aka yi ce ai ta daɗe a duniya sha hudu me za a yi da ita so wata in ha eh wata barin a wuce 14 nan gaskiya yana haifar mana da matsaloli fa da yawa ba na ce ba ki aure a 14 eh ba na ce ake aure a 14 ba amma dai wani lokacin lokacin da aka samu miji aka yarda da addinin sa aka yarda da al'adar sa man tazawna dinahu wa khuluquhu fa zawijuhu cewa sai an gama kaza ko sai an yi kaza wannan duk baya cikin sharuɗa na addinin musulunci su a gurguje dai a bangaren mu'amala duk abin da ya kasa cika sharafi ko babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin shi ko akwai haramci ko akwai karhanci dukkan misalan da malamai suke badawa ba su fita daga cikin irin waɗannan misalan da na bada ba bangaren ibadat da bangaren mu'amalar su ne abin da suke kallo suke fahimar dud akwai tattaunawa mai yawa da malamai suka yi wani a gurin muhallul ittifaq wani a gurin muhallul ikhtilaf wannan a ce kaza wannan a ce kaza wannan a ce kaza amma dai idan mutum yana so ya zauna lafiya kalau duk ibadar da ba Allah bai ce a yi ta kakka yi ta duk yadda take da shahara duk yadda duniya take santa duk yadda ake santa duk yadda aka ce da kyakkyawan niyya kar a yi ta ba a santa wani mutum da kyakkyawan niyya sa ranar sallallahu aka ce ranar ranar ci ce da sha da yanka da wadata nama yana tahi da safa kawai sai yanka ragon sa ya gyara aka yi aiki zaba har ya taba mata masallacin sanadi yana ba sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ni har ma fana ci nama na manzon Allah ya ce ai shatu ka shatu lahamin kawai ka ci ragon watan dade wanda zai yi layya sai ya jira mun sauko daga sallar idi an yanka sannan ya yanka amma duk wanda ya ci wannan kawai ya ci ragon watan da shi wannan kyakkyawan niyya da kuduri da yake da akwai ya halatta masa aikin sa aikin sa ya zama to daidai so da yadda mutum yake da kyakkyawan niyya yake ganin aikin alkhairi ne yayi daidai ya dace in ya saba da waɗannan abubuwan guda shida a ɓangaren ibada to ba ibada ba ce ba fahuwar raddun sababuhu jinsuhu adaduhu ko ƙadaruhu hay'atuhu ko kaifiyatuhu zamanuhu makanuhu in ya saba da daga ciki fahuwar raddun ɓangaren mu'amala in an samu haramci ya shige ta ko an samu algus da yaudara ko an samu ha'inci ko an samu cin karan da lokaci Allah ya haramta kamar a sallar juma'a idan liman ya hau mumbari bangaren mu'amala waɗannan abubuwan duk suna mai da ibada su zama to ba daidai ba uwa uba idan babu aya babu hadisi aka inkiri wannan aikin Allah baya son wannan aikin baya son sa abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace akwai tambayi an ta rubuta su satittika da yawa to mukan samu karatu kuma jawabi yawa dai masu tambayoyi da su ta hakuri Allah madaukakin sarki ya samu dace in kuma ba haka ba wata samu wata rana a karanta tambayoyin gaba ɗaya mu hakura da karatu in kuma Allah ya sa mun samu ran da karatu bai ja mu da yawa ba sai mu karanta su Allah madaukakin sarki ka amfane mu da abin da muka faɗa ubangiji jagororin mu da shugabannin mu da iyayen mu ubangiji ka ji kansu ka yi musu rahama ka gafarta musu na'am Allah ubangiji ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu arziki mai amfani ubangiji ka taya mu wajen tarbiyar ƴaƴayen mu da matayen mu da abokanan mu ubangiji ka dora mu akan tafarki madaidaici subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin
kare kada ga makiya da marasa da mafarki da insha Allah.
na wani ya ce wa da Allah warware maganan nan ta bazawara kare zamanto abin iski ne ko eh abin da ake nufi shine hankalin